بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 19 ga watan rabi'ul akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da biyar ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 247 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zabil Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziyya shaykhul islami rahimahullah littafin zadul ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam komai da ruwanka ne dangane da tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da al'adunsa da tsarin rayuwarsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'ad ne a halin tafiya inda yaje kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyan al-imam shaykhul islam ibnu qayyim al-jawziya a inda yake mana darussa akan tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zamu tashi a inda malam yace faslun fi ghazwati dumatil janna fasli dake magana gaba wacce zata bayani akan tarihin yaƙin dumatul jandal malam yace wahiya bi dhammid dal sunan wannan yaƙi ko sunan wannan waje duma ana karanta shi ne da yi madalun donma a yi mashi rufa a ce duma kada ka ce dauma wa amma daumatu bilfathi shi ko wanda ake ce ma dauma a yi madalun fatha wasali sama fa makanun akhar wani wuri ne can daban ba shi ake magana ba nan malaka ce kharaja ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi rabi'il al-awwal sanata 50 annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya fita zuwa wannan yaki na dumatul jandal a watan rabi'ul al-awwal a shekara ta biyar bayan hijirarsa alaihi salatu wassalam وذلك أنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة abinda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita saboda ya samu labarin akwai wasu taron makiya kafirai waɗanda suke so su marmaza su tinkaro garin Madina wa bainaha wa bainal madinati 15 layla tsakanin dumatul jandal zuwa garin Madina akwai tafiya ta kwana 15 wahiya fi min dimashqa ala khamsati layali daga garin dimashku kuma wato tafiya ce ta dare biyar har yanzu wannan garin sunan shi kenan dumatul jandal a ainihin wato yankin da ake ce ma mantikatu jaws a arewacin saudi arabia fastamala ala madinati siba binu bina urfuta al-ghifari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wakili ya bar wato wakilin da zai zauna a a a a Madina ya mushi dakon garin Madina wani mutum mai suna wani sabi mai suna Siba bin Urfuta al-Ghifari wanda kamar da Abu Huraira ya bada labari a cikin littafin at-Tarikh al-Kabir na al-Imam al-Bukhari Abu Huraira yace lokacin da ya zo Madina farkon zuwansa a wannan rana ma ya tarar lokacin yakin khaybar kenan ya tarar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wannan bawan Allah shine a daidai lokacin ma yake wakili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yace shi ya mana sallah asuba kafin gari ya waye muka kama hanya zuwa Khaibara dan mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda wannan riwaya ta zo a cikin littafin at-tarikhul kabir kamar yadda kuma ibnu hajar ya ambace ta a cikin littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba wa kharaja fi alf min al-muslimina wa ma'ahu dalilun min bani udra yuqalu lahum madkuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin mutane kamar guda dubu daga cikin sojoji musulmai da kuma wani wanda zai nuna masa hanya wani guide mai nuna hanya daga cikin kabilar banu uzra ana ce da shi madkur falamma dana minhum yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci garin nasu idahum mugharribuna sai ya same su ainihin wato mugharribuna suna cikin abin nan ba su ankara ya sammatse su wai za a faru an ni'ani washa'i sai ya ga kamar ga alama sun wuce ta wani waje ga sawun dabbobi da awaki fahajama alama shi ya tihim waru'ati za ka yi auka ma ababen waɗannan kiwo da kuma masu kiwon fa asaba ma asaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ganima wa haraba ko ke fa asaba man asaba ya auka ma waɗanda aka samu aka kashe su wa haraba man haraba wasu kuma suka gudu waja al-khabar ahla dumata al-jandal labari ya iske su fatafarraqu sai suka watsa wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sahatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riya da zango a wannan anguwa ta su ko a cikin farfajiyar garin su falam yajid fiha ahada babu kowa sun gudu gaba kida wa aqama biha ayyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tsawon kwanaki a wannan waje wa batta saraya ya tuttura kananan rundunoni su bisawu wa farraqa al-jiyusha ya rarraba sojojinsa zuwa kungiya kungiya zuwa katiba katiba runduna runduna falam yusib minhum ahada ba tar da kowa ba su riga sun gudu faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadina annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina wa wada'a fi tilka alghazwati uyaynata bina hisin a wannan yakin ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwada'a wato yayi alƙawarin a zaman lafiya da wani mutum mai suna uyayna ibnu hisn a wannan haka yake a cikin sira ta ibnu hisham haka ibnu kathir a cikin tashi sira da ibnu sa'id a cikin littafin at-tabaqat da al-imam at-tabari a cikin nashi tarihin da su bayyana waɗannan maganganu wannan mutum mai suna uyayna ibnu hisin ibnu huzaifa ibnu badr al-fazari wani mashhurin mutum ne a cikin mutanen jahiliya ana mashi alkunya da abu malik asalin sunan shi huzaifa ana ce mashi uyayna saboda idan shi ya lalace mana yana mai ɗan ƙaramin ido mutum ne da yake da tafiyoyi da dama ya shahara da ɗacin magana da rashin rashin wato kunya ta sanin ya kamata haka malamai suka ba da tarihi kana fadlan ghalidan sayyidina usman dan affan ya auri yarsa ya taɓa zuwa gidan sayyidina usman ya gaggaya mashi faɗaɗin maganganu har usman yake ce mashi da umar ne da baka yi mashi haka shi ne kuma wanda kamar da bukhari ya ruwaito ya shiga gurin umar ɗin nan ya sa wani ya shiga da shi gurin umar ɗan uwansa ya gaya wa umar maganganu marasa daɗi a umar ya miƙe zai buge shi aka ce mashi ai wannan yana daga cikin waɗanda suke jahilai daga cikin wawaye da aka ce karka saurare su akwai wani hadisi wanda yake mursali ne isnadin shi sahihi ne amma mursali sai dan mansur ya ruwaito shi cewa wannan mutumin ya taɓa shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sallama babu neman izini ya ga Aisha tana kwanci akan cinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wace ce kuma wannan annabi ya ce mishi wannan wancan kenan Aisha kenan sai ya ce in kana so zan kawo maka wata tafita sai Aisha take cewa wannan kuma waye sai annabi ya ce haza ahbaku muta'u wannan wani wawa ne da ake jin magana shi a cikin mutanen su gashi ba wato yana da karancin hankali ta fuskar magana shi ta baka ya ta musulunta yayin ridda ya bi tulaiha al'asad daga baya aka kamo shi zamanin sayyidina bakari a cikin waɗanda aka kamo aka zo mutanen garin madina ɗan yara suka dinga mashi suna mai ihu suna cewa ka musulunta kayi ridda kaza kaza kaza har aka ce yana cewa ma aslamtu qattu shi bai taɓa musulunta ba shi ne wanda ya zai ce sai na abubakar sai ya bashi sai ya bashi wani kitsa wata wata yanki na ƙasa na musamman umar ya ce ba za a bayar ba an dina ba mu Allah fata ulungun musulunci ya yi ƙarfi yanzu yana da labarai da yawa marasa abin nan haka marasa daɗin ji to akwai saɓani akan ko ya dawo musulunci ko bai dawo ba a cikin kitabul um na Imam Shafi'i kamar da Ibn Hajar ya nakalto a cikin al-Isaba fi kamil sahaba yace Umar ya bada umarni an kashe shi alhalin yana kafir sai sayyidina sai al-Imam Ibn Hajar yake cewa cikin Isaba to in ya tabbata haka to bai halasta baya ba daidai bane kenan a kirga shi cikin sahabbai in ya mutu a kafir amma kuma cewa ya auri Usmana ya auri yarsa kuma ya zo gidan Usman yana khalifa har yi mishi magana har Usman yake ce mishi da Umar ne ba za ka yi haka ba yana nuni zuwa ga ya kai zamanin Usman a rayu sai ce to haka ne sai a ce waccan kissa ta yi Umar ya ba da izinin a kashe shi daga bayan tuba wallahu a'lam labaran shi suna nan da yawa haka wasu irin labarai sunan shi kenan Uyaina ibnu Hisn Allah ya samu dace ta wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wada'a da shi saboda yana da rindina yana da jama'a yana da masu biyayyarsa masu masa biyayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin zaman lafiya da shi inda a samu yanayi mai kyau faslun fi galwatil muraisiya fasli na gaba yana magana akan yaki tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da banu da da banu mustalik ita ce ake cewa gazwatul muraisiya shi muraisi ɗin wani ruwa ne na huza'a wanda ke tsakanin su da alfura wani wuri a kusa da madina tafiyar wuni guda ana ce mata gazotu banil mustalik kamar yadda muka ambata wa kanat fi sha'bana sanata 50 wannan yaki an yi shi a sha'ban a watan sha'ban a shekara ta biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wani ta'diki da malam yayi a wannan nuska wanda ya kamata mu karanta shi saboda muhimmancin shi game da tantance yaushe aka yi wannan yaki yace rawahul bayhaqi an qatada wa urwa wa ghairihi bayhaqi ya rawaito wannan magana daga qatada da urwa da wani su warajahul hakim da kuma hakim akan cewa wannan yaki an yi shekara ta biyar ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sababuha dalilin wannan yaki annahu lamma balagahu sallallahu alaihi wasallam وقال محمد بن إساق سنة ست محمد بن إساق مسيرة شكو ميشي شكرا تبقي وبه جزم الخليفة والطبري ده خليفة ده الطبري سكتي إيه سما شكرا تبقي ونقل البخاري أسكن فتح الباري مجلدين بقي بخاري يكاو ده موسى بن عقبة أنها سنة أربعين شو شكرا تهدن kaga an ce hudu an ce biyar an ce shida قال الحافظ سيب ناظر يجي كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم haka bukhari yace shekara ta hudu amma ina ganin kamar tuntuban alƙalami ne eh yace arada an yaktuba sanata 50 kamar yana son ta shekara ta biyar ne fa kataba sanata 40 kuma sai sa ta hudu inji ibn hazari wallazi fi maghazi musa ibn uqba domin abinda ke cikin littafin musa ibn uqba inda ya ciro shi bukhari din min iddatu turqin أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمسة أبن دكي cikin source din da Bukhari ya ciro shekara ta biyar ne walabduhu an Musa ibn Uqba an ibn Shahab thumma qatala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bani al-Mustalaqi wa bani Lahyana fi Sha'bana sanata 50 abinda aka ambata kenan sai kuma annabi ya yaki waɗannan kabilu a shekara ta biyar wa yu'ayyidu ma akhrajahu al-Bukhari fi al-Jihad an ibn Umar radiyallahu anhu عنهما أنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل المصطلق في شعبان سنة 40 abin da ke ƙara mashi ƙwarin gwiwa shine cewa sayyidina Abdullah dan Umar ya bada labarin cewa a cikin Bukhari sun je yakin bal mustariq a sha'abana na shekara ta hudu walam yuqdallahu fil qital a shekarar nan ba a bashi dama ba ya je yana so ya ji ba a bashi ya ji ba dai annahu innama adina lahu fihi fil khandaq domin an ba shi dama ne kawai shekarun shi sun kai yaki ne a shekara ta sanda kai khandaq kamata kaddama wahiya ba'da sha'ban shi ko khandak an yi shi ne bayan wannan wata na sha'ban sawa'un qulna yace to kuma dai mu ce innaha sanat kanat sanata 50 aw 40 ko dai an ce shekara ta biyar ne ko ta hudu sai da aka yi ta sannan aka yi khandak wa qala al-hakim fil iqlil hakim fa la cikin iqlil yake cewa qawlu urwa wa ghayru wa ghayrihi annaha kanat sanata 50 ashbah min qawl ibn ishaqa cewa shekara ta biyar ne yafi kama da daidai fiye da cewa shekara ta hudu ko ta shida qultu ibn azar yace wa yu'ayyiduhu ma thabata fi hadith al-ifki anna sa'ad ibn mu'adh tanaza'a huwa wa sa'ad ibn ubada fi ashab al-ifk daga cikin abin da ke ƙara goyon bayan wannan fasara cewa shekara ta biyar ne akwai batu akan cewa hadisul ifki ya faru ne a wannan wajen batan wannan abun wuya ya faru ne a wannan yaki kamar da zamu mu ji a gaba kuma an ce sabu dan mu'ad da sabu dan ubada sun yi musu sun yi jayayya sanda annabi yake cewa wa zai mun wa man ya azurni fi qaumin azuni fi imra'ati ko fi zawjati ko fi ahli aka samu wannan jayayya kamar yake cikin sahih bukhari da muslim to falau kana al-muraisi fi sha'bana sanata 60 ma'a kaunin ifki kana fiha in an ce yakin muraisi a shekara ta bakwai ne ta shida amin cikin watan sha'bana kuma muka ce hadisul ifki ya faru ne a cikin ta lakana ma waqa'a fi sahihi min dhikri sa'd ibn mu'adh ghalata to wajibi ne a ce abin da yazo a cikin bukhari na ambatan sa'd dan mu'az to kuskure لأن سعد بن معاذ مات أيام قريبا سعد بن معاذ ya rasu ne a lokacin ƙuraiba in mun tuna mun karanta a baya sanda za musu hukunci ma an zo da shi akan jaki ne bai da lafiya aka dauko shi daga masallacin da yake mushi jinya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku tashi qumu ila sahibikum mun karanta ko wa kana sata 50 ala sahih ita ko ƙuraiza shekara ta biyar ne bisa magana mafi inganci wa in kanat kama kila sanata 40 in ko da gaske shekara ta hudu ne fa hiya ashaddu to yafi tsanani fa yadhharu anna al-muraysi kana sanata 50 fi sha'bana li takuna qad waqa'at qabla al-khandaqi da haka abin da yake bayyana shine yakin muraysi ya faru ne a watan sha'bana dan a fada haka saboda ya zama cewa ta faru kafin yakin khandaq li anna al-khandaq kanat fi shawwal min sanati 50 aidan saboda shi kuma wato khandaq an yi a wata a shekar a watan shawwal sai zama an yi watan ita wannan ma'arika ta muraisi watan sha'aban sai aka zauna kuma sha'aban ramadan sai kuma shawwal sai aka yi khandaq fa yakunu sa'd ibn mu'adh mawjudan fil muraisi ya zama sa'd ibn mu'adh yana nan da ran shi a muraisi wa rumiya ba'da dalika bisamin fil khandaq aka harbe shi da wannan kibiya a yakin khandaq bayan wata biyu kenan wa mata min jarahatihi fi quraiza ya rasu a wannan da wannan ciwon a a a yakin quraiza bayan wata wannan shine abinda ibnu hajar ya faɗa a cikin fatul bari malam kuma ya kofo anan wallahu a'lam haka abinda ibnu hajar abinda ibnu al-qayyim ya faɗa na wata na shekara ta biyar yafi kama da abinda yake shine daidai wa sababuha dalilin wannan yaki a annahu lamma balagahu أن الحارث بن أبي درار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل wannan yaki shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa wannan mutum mai suna Al-Harith ibn Abi Dirar mahaifin Juwayriya bintul Harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine sayyidu balil mustaliq to annabi ya samu labarin cewa da shi da jama'a shi banu mustalik da kuma duk waɗanda ya iya samun goyen bayan su cikin larabawa sun haɗu sun haɗa katuwar runduna za su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba asa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika buraida bin al-usaybi al-aslami annabi ya aika buraida bin al-usayb ibn abdullah ibn al-harith wani daga cikin sahabbai wanda kamar yadda yake cikin bukhari yana cewa na yi yaƙi goma sha shida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin sabai da suka dade a duniya ya rasu shekara ta 63 bayan hijira Allah ya ƙara mishi yadda sai annabi ya tura shi ya je ya alamu lahu zalika ya je ya jiyo wannan labarin ya nemo cikon labarin fa atahu ya je har garin su wala qiyal harith ibn abi dirar ya gama da wancan shugaba al-harith ibn abi dirar wa kallamahu yayi magana da shi wanda za ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu ya bashi labari khabarahu cewa ga abin da suka ce fa nadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasa fa asra'u fil khuruj nan da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane to a tashi a shirya a shirya nan da nan suka yi gaggawa suka shirya wa kharaja ma'akum jama'atun minal munafiqin a wannan karan sai aka samu wasu tarin mutane cikin munafikai waɗanda suke addini ba da zuciya ɗaya ba suka fita tare da musulmai lam yakhruju fi ghazatin qablaha wannan tarin munafikai ba su taba fita wani yaki kafin wannan ba wasta'mala 'ala al-madinati Zaid ibn Haritha Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar Zaid dan Haritha a matsayin wakilin shi a Madina waqila wasu kuma suka ce Aba Dharr yasa Abu Dharr ya mushi wato akta waqila wasu kuma suka ce Numaida ibn Abdullah al-Laythi akwai wani sahabi wani jarin sahabi Numaida ibn Abdullah al-Laythi wanda kamar da tarihi ya tabbata a ranar fatu makka shi ne kashe wani mutum na mai suna maqis ibn subaba akwai maqis ibn subaba wanda ya dan uwan shi hisham ibn subaba suka musulunta a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi kuskure wani mutumin garin Madina ya kashe hisham din nan bisa kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya biya wannan mutum yace yana son a kisasi manzo Allah yace a inna ma qatala akhaka bi khata da haka ka an shidiya bayan ya anshi diya sai kuma ya lallaba ya je kashe wancan sai ya gude koma maka yana daga cikin mutanen da suke ridda sai kuma maka suka cigaba da cin zarafin musulunci da aka ga fatu maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sunan shi a cikin waɗanda ba za a kyale su ba to wannan mutumin wannan sahabin shi ne ya kashe shi shi aka ce ko dai shi ko zai dan harisa ko abu zarin ɗaya daga cikin su shine ya zama wakili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina wa man ma'a فخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان النبي صلى الله عليه وسلم يفتى كوانا بيو اتكن وتن شعبان وبلغ الحارث بن ابي درار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه الذي كان وجهه لياتيه بخبره وخبر المسلمين labari iske al-harith ibn abi dirar da wanda suke tare da shi cewa ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe wanda suka tura ya je dinga leƙen asiri an kama shi kuma an hukunta shi an kashe shi ga wannan labari ya iske su hankalin su ya tashi fa khafu khawfan shadida sai suka shiga cikin tsoro tsoro mai tsanani wa tafarraqa anhum man kana ma'ahum min al-arab larabawa ne suka shiga cikin wannan gayyatsiya duk suka waƙe kowa ya kuma ƙauyensu wantaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-muraisi' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya yada zango a wannan waje wa huwa ma makanul ma'i shine inda ruwan yake fadaraba alaihi qubbata yaje kafarin fassa a wajen a cikin usul na wannan littafi rubutun hannunsa abinda ke na wurin shine fadaraba fadaraba kamar yadda yake cikin kuma littafin abin nan wato sirata ad-dimyat ta abdul mu'min ibn khalaf ad-dimyat da kuma ta ibn sham amma duk ma'anarsa daya fa daraba da fa daraba ma'anarsa daya ya kafa abin nan wato wato rumfassa kuma hu aishatu wa ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da mata biyu cikin matansa aisha da ummu salama radiyallahu anhu fatahayyu lil qital sahabbai suka shirin jihadi wa wasaffa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashabahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sahabban shi akan ainihin sahu warayatul muhajirin ma Abi Bakr as-Siddiq tutar muhajirai tana tare da sayyidina Abu Bakr as-Siddiq Allah ya kara masa yadda warayatul ansari ma Sa'ad ibn Ubada yayin da kuma tutar sauran wato mutanen Madina tana tare da Sa'ad dan Ubada radiyallahu anhu fataramau bin nabli sa'a aka dinga harbe beniya su harbi musulmai musulmai su harbe su tsawon lokaci thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu fa hamalu hamlata rajulin wahid sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai command sai suka tashi suka yi kukan kura suka yi tashin mutum guda fa kanatun nusra sai suka ci nasara wannan hazamal mushrikuna kafirai suka samu wato inhizam aka ci nasara a kansu wa qutila man qutila minhu aka kashe da dama daga cikin su wa saba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisaa wal zarari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama mata da 'ya'ya a matsayin ganima wan na'ama washa da awaki da tumaki da raƙuma walam yuqtal min almuslimina illa rajulun wahid ba a kashe kowa cikin musulmai ba in banda mutum daya malam yace haka da qala abdul mu'min bin khalaf fi siratihi wa ghayrihi haka malam ad-dimyati abdul mu'min ibn khalaf ya fada a cikin tafin shi na asiran nabawiyya malam yace wa huwa wahmun wannan kuskure ne cewa an yi harba harbe an yi yaki an cakuɗe an yi kaza fa innahu lam yakun bainahum qital yace ba a samu wannan yaki ba a yaki ba wa inna ma azara alaihim alal mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farmake su ne akan bakin ruwan nan fasaba zarariyahum wa abwalahum ya kame dukiyoyin su da ƴaƴayensu kama fi sahihi kamar yadda yake cikin bukhari ainihin wato da muslim ta hanyar hadisin abdullahi dan umar haka al-imam abu dawud ma ya fitar da shi da ahmad ibn hanbal cewa azara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala bani al-mustaliqi wa hum gharrun annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai farmaki ga bani al-mustaliq wa hum gharrun ay wa hum gafiluna ya sammatse su to shine sai bukhari yayi mishi babi da yake cewa babu jawazil igharati ala al-kuffari alladhina balagatuhum da'watul islam babu da ke bayani akan sammatsin kafirai waɗanda labarin musulunci ya riga ya kai gare su labarin musulunci ya riga kai gare su to ba sai an je an sake musu wani wa'azi sabo ba za a yi musu sammatsi lokaci guda alhaditha wa zakara alhaditha ya ambaci hadisi wa kana min jumlati sabi juwayriyah bint al-harith sayyid al-qawm waqa'at fi sahmi thabit ibn qais fakatabaha fa'adda anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa tazawwajaha فاتق المسلمون بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kamar yadda ibn hisham ya bada labari da muhammad ibn ishaq da kuma a cikin ainihin wato a a bukhari labarin ya zo cewa yayin da aka gama wannan yaki aka kasa ganima sai wannan mata mai suna juwairiya bintul hari radiyallahu anha yar gidan shugaban waɗannan kafirai kenan sai ta fada cikin rabon sahabi sabit ibn qais ibn shammas radiyallahu anhu sai sabit dan qais sai mata mukataba cewa ki kawo kaza kin zama ya sai ta nemi wanda zai taimake ta ibada wannan kuɗin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan kuɗi kuma ya aure ta saboda akwai falala a cikin yanta baiwa da aurenta manzala sai islam ya aure ta a sanadiyya haka sauran sahabbai sai suka ta yanta bayinsu da ke hannunsu suna cewa asharu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sirkan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin asali yana cikin littafin al-musnad da Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud da Ibn Hibban da Hakim duka sun fitar da shi a inda Aisha take cewa fama a'lamu ra'atan a azama barakatan ala kauniha minha ban san wata mata da take da albarka ta yi albarka wa mutanenta kamar albarkar da juwairiya ta yi wa danginta ba shi ne malamai suka ce wannan yana nuna zuwa ga wato halascin ‘yan uwan mace su ci moriyar dukiya da alfarman mijin ‘yan uwansu ba sun zo istiklali ba ne kamar yadda ake tunani dan mutum ya auri mace tana da ɗan uwa tana da dangi tana da kanni tana da yayi babu da su ta arziki a gidan shi ya biya musu kudin makaranta ya ba su ɗakuna ya sai musu motoci ya samu musu aiki duk abin da zai iya yi musu kada a ce a ya za a yi ma ɗan uwan matar shi to ai dangin shi ne su ma domin haka Allah ya ce waje alakum nasaban wa sihra ya sanya ku dangantaka jini da dangantaka surkutaka za ka yi ma ɗan uwan matarka wani alheri ba aiki bane ba ma sai ka koye ba za ka galibi sai yan mijin su dinga jin haushi suna ganin kamar su an mai da su baya sai dai in ka mai da su baya aikace to wannan kuma wani abu ne da ina fata mun gane wannan amma dan dai su sun samu ba istiklal bane ba wai sun take advantage bane haƙƙin su ne su ma na zumunta ina fata mun gane wannan to wannan kuma yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake da tausayi da nema wa mutane mafita waɗannan bayi an kama su ne a matsayin kafirai yanzu kuma sun musulunta ko musulunci yayi kwaɗaici akan a yanta wuyayensu wanda dai yanta wuyan bawa ya yanta wani bawa to za a yanta shi daga wuta kowace gabar shi yadda ya yanta gabobin jikin wannan bawa haka za a yanta dukkan gabobin shi daga wuta al'amari ne mai muhimmanci sosai a al'amarin yanta bayi qala ibn sa'd wa fi hadhihi al-ghazwati saqata iddul li aisha fa fahtubisu ala qalabihi fa nazalat ayatu tayammum ibn ishaq ibn sa'd al-basri rahimahullah yake fada yace a wannan yaki na bani mustalik al-muraisi anan ne wani abun wuya na Aisha ya faɗi abun wuyanta ya faɗi aka neme shi aka rasa fahtubisu ala talabi sai aka jinkiri aka jinkiri ana ta neman shi ba abin shi fa nazalat ayatu tayammum a sanadiyya haka aka saukar da aya taimama bayan sun bar inda ruwa yake an yada wani zango sai aka zo aka nemi abin wuyan Aisha ba gari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya tsaya sai an nemo abin wuyan aka tafi aka yi ta nema aka yi ta nema ba a gani ba shine sai aka saukar da aya akan taimama to malaman tafsiri sun yi sabani akan wacce ce ayatu tayammum mafiyan malamai tunda kan ibnu jarir da al-qurtubi abu abdullah da ibnu kathir da makamantansu da al-imam al-baghawi a cikin tafsirinsa sun karkata zuwa ga cewa faɗin Allah na cikin sautin nisa'i wa in kuntum marba aw ala safarin aw ja'a minkum min al-ghaib aw la masu nisa wato iyalin namu za ta kabu salata wa antum sukara ta ta'lamu mata kunna kaza kaza kaza to wannan yace ayatu tayammum da aka ce wa in kuntum marba in ku ba ku da lafiya aw ala safarin ko kun yi tafiya aw ja'a minkum min al-ghaib ko ɗayan ku ya dawo daga bandaki aula mastumun nisa kun taba mata falam tajidu ma'a ba ku samu ruwa ba fatayamma musa idan tayyiba sai ku nemi ƙasa sai ku yi amfani da ita wasu malamai ko suka ce a ba wannan bace ayatu tayammu ɗaya ce ta cikin ma'ida ya lazina amanu idan kumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydikum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum sai Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum barda aw ala safar kaza kaza kaza kaza zuwa karshe wallahu a'lam adin kuma dai waccan ta cikin suratul nisa'i ta fi shahara a gun malaman tafsiri a matsayin ita ce ayar da ake kira da suna ayatul tayammum iskaliya shine saboda an ambaci maganar kuma a dukkan ayoyi sai aka yi ta tattaunawa akan wacce ce ba wacce ce ba wallahu ta'ala a'lam وذكر الطبري في طبراني في معجمه الإمام أبو القاسم الطبراني يا أبتا أتكين المعجم الكبير من حديث محمد بن إسحاق أن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لما كان في من أمر إقضي ما كان تتي يا إذا الأمر يفارق مدى أبو ويان wato zai kara kawo maka wata riwaya ne wata zo da wannan labarin inda tana cikin bukhari tana cikin kurare da dama ibn kathir ya ambata da sauransu yace yayin da al'amari ya faru kamar yadda ya faru a min amri kadima kana qala ahlul ifki ma qalu da kuma abinda masu ifki masu kera ƙaryar nan suka faɗa na ƙaryar su kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazatin ukhra sai na sake fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yakin daban fasaqata aidan iqdi hatta habasal timasu hunnas anan ma sai na sake yadda abun wuya ta nufi wato ta ambaci abin da ya faru a baya na kissa na al-ifk na kazafi da aka yi mata to bayan wannan kissa ta wuce sai kuma aka sake fita da ita tace sai kuma abun wuya na ya fadi hatta habasal timasu hunnas neman wannan abun wuya ya tare mutane mutane ba su samu halin zuwa su tafi sanda ya kamata ba wala kitu min abi bakri ma sha Allah kuma na game da abinda Allah ya kaddara mana da sayyidina bakar kamar yadda yake a cikin bukhari sayyidina bakar ya biya tarar da ita tana kwance a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana kwance akan cinye ta ali ya ma yi bacci sayyidina bakar ya da sallah ya dinga zunguranta a cikin kubanyanta yana ce mata ai bulayyati ya kefiyata me yasa kike haka kin tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ni kuma yana zungurata amma ina kin motsawa saboda kan na Musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ainihin wato farka shine gashi yake ce mata ai bulayya في كل سفر تكونين تكونين عناء وبلا كي دي تفيد da za a yi cikin jawa mutane wahala da fitina walaysa ma'an nasi ma'an babu ruwa tare da mutane walaysa ma'an nasi ma'an babu ruwa fa anzalallahu rukhsata fit taymun sai Allah subhanahu wataala ya saukar da sassauci game da taimama wannan riwaya da ya kawo anan isnadin ta yana da matsala ta fuskar isnadi duk da yake magana ta tabbata a cikin isnadin kamar yadda ya ambata akwai Muhammad ibn Ishaq daga Yahya ibn Abbad kuma akwai wani musulmi suna Muhammad ibn Humaydin Razi wanda kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari da'ifi amma Bukhari ya fitar da wannan riwaya da Muslim ta hanyar Aisha da take cewa kharajna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil bayda'i aw bi dhatil jaysh inqata'a iqdul a wannan wajen da ake cewa al bayda ko dhatil jaysh sai wani sai abin wuyana sai ya tsinki fa aqama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala timasihi wa aqaman nasu ba annabi ya tsaya yace sai an nemo shi saboda darajar matar shi da girmanta da yadda yake tausaya ma al'amarin mata yace lalle sai an nemo wannan abu aqaman nasu ba walaisu alamai ko ba sa kusa da ruwa walaysa ma'ahu ma'un ko ba a guzurin ruwa ba fa za abubakar wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa da'u rasahu ala fakhri qad nam sai abubakar ya yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kansa akan cinya ta yana bacci fa kala habisti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasa walaysu alamai a sanadiyar ke an tare annabi kin tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane ba ba ba ba suna gurin ruwa ba walaysa ma'ahum ma'un bas da ruwa qalat aisha fa atabani abubakar sai na bakar ya ya mun ya mun ainihin mu'ataba ya mun tankiya wa qala ma sha Allah an yaqula waja ala yata'aluni bi yadihi fi khasirati ya dinga ainihin wato caka mun hannunsa a cikin kwibanya wala yamnaquni min at-taharruki illa makana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala fakhri babu da hannu motsi sai dan kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan cinyata ma sai faqama rasulullahi sallallahu hina asbaha ala ghairi mai ana annabi ya kwana har gari ya waye da asbahi babu ruwa fa anzalallahu ayatat tayammum faqala usayd ibn khudayr sai usayd dan khudayr yake cewa yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar wannan ba shine farkon alherin da kuka kawo wannan addini ba ba shine farkon albarka da kuka samu ba ya ku mutane gidan sai na abubakar qala tace fa ba'athnal ba'ira allazi kuntu alayhi sai aka zungura raƙumi wanda nake akan shi zai tashi fa idan iqdu tahatahu sai ga wannan abun wuya shi raƙumin da ya kwanta a kai duk neman da aka yi tai ashe na na kasa raƙumin wa qawluha fi ba'di asfari tace wani daga cikin tafiye-tafiyen qalibul abdul barik tabi'i yuqalu innahu kana fi gazati bani mustaliq yace wannan yake na bani mustaliq wasu kuma bi dalika fi istidkar a cikin al-istidkar sai ma zahiri fuqail ansar ya tabbatar da haka wasa baqahu ila dalika ibn sa'd ibn hibbana wa akhrajahu ahmad bi nahwihi wa sanaduhu sahih to kaji wannan ta'liqin da malai kawo sai yace wa hadha yadullu ala anna qissatal iqd alladhi nazala tayammum li ajliha ba'da hadhihi al-ghazwati wa huwa adh-dhahir yace abinda aka ambata na cewa an ambaci wato wata tafiya da aka yi sannan kissar ifku ta faru sannan aka sake yin wata sannan kissar taimama ta faru wannan yana nuna izuwa ga cewa izuwa ga cewa wannan abu wuya da ya faɗi wanda a sanadiyarsa aka saukar da ayat taimama to wannan kissa ta faru ne a wani yaƙi bayan yaƙin banal mustalik abin da kike ta kike kenan kamar yadda yake cikin wato fatul bari na ibn rajab wacce magana ta usayd ibn hudayr da yake cewa a cikin lafazin yake cewa jazakillahu khairan fa wallahi ma nazala biki shay'un takrahinahu takrahinahu illa ja'ala Allahu dhalika laki wa lil muslimina fihi khairan Allah ya saka miki da alkhairi mai dake cikin sahih bukhari wallahi babu abin da zai faru da ki wanda ba kya so face sai hakan ya zama alheri ga musulmi kamar da ya faru a ifki yanzu kuma ya faru a wannan aka samu shar'an ta taimama walakin fiha kanat qissatul ifki bi sababi faqd al-iqd wal tumas yace amma abin da yake zahiri shi a wannan yaki na al-muraisi anan akai ifki shi ya canza abin wasu malamai kamar ibn abdulbari da ibn sa'adi da ibn hibbana suna ganin amurai sai aka yi kissar shar'anta wato taimama sannan kissar ifku an yi ta ne a wani yaƙi kafin muraise domin gashi wanda suka shaida muraise suna reference da cewa ai an yi wani abu kafin shi tunda kan ita kanta Aisha din da kuma Usayd ibn Hudayr to shi ko ibn Qayyim Jawziya yana karkata zuwa ga cewa wannan yaƙin shine yaƙin da kissar ifku ta faru musamman mun ji cewa watan munafikai da dama sun fito yaƙi akwai su a wurin ‘yan ba na iya munafikai suna wajen na biyu kuma saboda diyakokin da su muka ji a baya babu wani daga cikinsu da aka ambaci faruwan ƙisar ifk a ciki to za ka sai dai a ce a wannan muraise aka yi ifk shi kuma ɗayan na kilada da shar'anta taimama a yaƙin da ya biyo wannan ina fata mun fahimci wannan sai ya ce a فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى ونحن نشير إلى قصة الإفك yace da aka haka sai wato al'amarin ya rikice wasu malamai suka ɗauka ƙissar wato ɗaya ta shiga ɗaya suka kasa gane wacce ce aka fara yi wacce ce kuma aka yi daga baya ya ce amma mu anan za mu yi bayani za mu yi ishara zai yi ishara yanzu zuwa ga haditha ta ik a bisa fahimtar cewa ta faru ne akan wannan yaƙi na barin muraisi na barin muraisi na abin nan gazotin muraisi barin mustanik malam ya ce wa zalika anna aisha radiyallahu anha kanat kan kharaja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fi hadhihi al-ghazwa qissan al-ifk wato ƙarya da aka yi ma aisha da sharri da kazafi da kage da su dan sarudu suka yi mata Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yaƙi tare da ita wato a cikin wannan yaƙi bi qur'atin asabata bayan an yi qur'a an yi raful dro kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba sahamin ta fito da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da ita wurin wannan yaƙi wa kanat tilka adatuhu ma'a nisa'i dama wannan shi al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa falamma raja'u min al-ghazati binal gazwati da aka dawo daga yakin bayan an gama yakin akan hanyar dawowa nazarin fi ba'd al manazil suka yada zango a wani wurin yada zango fa kharajat aisha li hajati sai ta fita dan wata bukata na tafta daga cikin alhaudaj irin dan ɗakin nan da ake yi ake sanya mata akan raƙumi sai ta fita aikin ne yake lullube da labule ba a gane tana ciki ko ba ta ciki sun marajat da ta dawo fa faqadat iqdan li ukhtiha kanat a'arat ha'iyahu da ta dawo za ta shiga sai ta ga ta manta abun wuyan da ta karɓa aro abun asma'u ta manta shi ita zai biyan bukatarta faraja at taltamisuhu fil mawdi'i alladhi faqadatu fi sai ta koma neman sa faja'a an-nafaru alladhina kanu yarhaluna hawdajaha mutanen da ke daukan wannan haudaji su daura shi akan raƙumi sai suka zo fadhallu hafi suka tsammanci tana ciki fahamalul haudaja suka dauki wannan haudaji wala yunkiruna khiffatan ba su fahimci babu nauyi ba wato weight din shi ya ragu saboda babu kowa a ciki saboda mene ne annaha radiyallahu anha kanat fatiyata sin saboda yarinya ce karama bata girma ba a lokaci domin ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarar ta 18 har san da ya rasu shekarar ta 18 ya rasu bata sannan a bayan shi ta rayu kusan shekara 50 a duniya ta rasu shekara ta 58 ko da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yamshi hallahamul ladhi kana yusqiluha bata riga ta yi kiba wanda zai ta nauyi in an zo dagawa a bambance whether is empty ko kuma akwai mutum a ciki ina fata mun gane wannan kuma wannan abin da ya ƙara goyon bayan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsere da ita ta tsere mishi saboda ba ta da nauyi daga baya kuma ta yi kiba wa aidan sannan kuma fa innan nafara lamma lama lamma tasa'adu ala hamlil hawdaj taron mutanen da suka hadu suka daga hawdajin lam yunkiru khiffatan basu gane babu nauyi ba saboda su da yawa ne walau kana alladhi hamalahu wahidan aw ithnayn da mutum ɗaya ne ko biyu suka daga lam yakhfa alayhi malhab za su gane cewa babu nauyi amma ba su da yawa farajat aisha ila manazili aisha ta dawo zuwa wannan masauki وقد أصابت الإكدة bayan ta ga abun wuyan fa idza laysa biha da'i wala mujibi sai ta ga babu kowa tana cikin dokar daji larabawa suka ce laysa lahu da'in wala mujib kamar mutum ya ce shi kadai ne a dokar daji babu wanda yake ji shi kamar yadda za ce ihun ka banza fa qa'adat fil manzil sai ta zauna a wannan wurin saboda mace ce mai zurfin hankali da basira tunaninta idan aka tafi aka yada wani zango idan aka gabata nan to za a yi maza a biyo sawu baya a zo a tarar da ita inda take sai ba ta tafi ba ba ta firgita ba ta samu yi tsugura wa zannan annahum sayafqidunaha fayarji'una fi talabi kaji magana tai tsammanin za su gane ba ta ciki su dawo neman ta wallahu ghalibun ala amri malam yace Allah shike da galaba akan al'amarinsa yudabbiru al'amra fawqa arshihi kama sha Allah yana jujjuya al'amari tun daga saman al'arshin sa yadda ya ga dama fagalabaha fagalabatha ainaha an jima kaɗan sai bacci ya kwashe fanamat sai ta bacci falam tastaqib illa bi qawli safwan ibn al-mu'attil bata miƙe ba ba abin da ta shi ta illa muryar wannan mutumin suna safwan ibn al-mu'attil as-sulami wanda shine sahabin da aka zarge ta da shi aka mata wannan sharri ya rasu shekara 19 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shahada a yakin Armiya a zamanin Umar bin Khattab Allah ya fara masa yadda wannan sahabi Allah ya kara masa yadda abin da yace kawai da ya ganta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi istirja'i ya mai da al'amari ga Allah yace zawjatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah ce wa kana safwan qad arrasa fi ukhrayatil jaysh shi yaya da zango a baya karshen sojojin لأنه كان كثيرا النوم ده متن من يوم بتشي كما جاء في الصحيح في صحيح أبي حاتم وفي السنن أما يدلو على كتاب صحيح أبو حاتم وتو ابن هبان البستي كنا تكما تكون السنن فلما رآها عرفها da ya ganta sai ya gane huriyarta ya gane personality ɗinta wa kana yaraha qabla nuzul al-hijab domin ya san fuskar ta kafin a saukar da ayoyi da suka hana da suka hukunta tsari da hana ganin mata ba tare da sun rufe cikinsu ba fastar ja'a wa ana tsara ilata sai istirja'i sannan ya sunkuyar da raƙumarsa faƙarraba ha ilaiha ya kusanto da raƙumar zuwa ga sayyidati na aisha faraki bata ta hau raƙumar wa ma kallama ha kalimatan wahida bai ce mata ko kalma ɗaya ko gaishe ta bai ba walam tasma minhu illa istirja'ahu bata ji komai a bakinsa ba in banda kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma sara biha yaquduha hatta qadima biha sannan suka tafi yana janta yana tuka wannan raƙuma yana ja ta gaba har suka isa inda za su tarar da mutane wa qad nazala jayshu ala nahar zahira sojojin sun sauka ai da yake ce ma nahar zahira falamma ra'an zalika nasu to yayin da mutane suka ga wannan wato sin din wannan mashhad ga mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan raquma ga kuma wannan bawan Allah yana janye da raqumar malam yace fatanaffasa min takallama kullum minhum bi shakilati sai kowa yayi magana da irin tunaninsa kowa a wanda suke mutanen kirki ne suka yi magana kirki mutanen banza munafikai suka yi magana banza ta munafurci kamar yadda dama haka dabi'a mutane su kowa idan ya ga abu zai fassara shi da irin tunanin shi da irin makarkatar shi da irin hankali ko rashin hankalinsa ko me ya faru haka mutane suke wa ma ya liku bihi kowa ya faɗa da gwargwadon abin da ya dace da irin shi duk abin da mutane suka gani kaga kowa zai yi tunani ne irin nashi in namiji ne irin tunanin maza in mata ne irin tunanin mata in tsofaffi ne irin tunanin tsofaffi in yara ne haka in yan boko ne irin tunanin yan boko idan yan kasuwa ne kowa idan ya ga abu akwai abin da akwai zai tunani da za a gayyace mu misali walima wani sabon gida mu shiga haka ni kowa yanzu gida akwai abin da akwai yanda zai fassara abu matsolan alhaji idan ya gida ne ka wannan bai da hankali ya kashe kuɗi a banza wallahi ba ga zai gani ba wanda yake kuma dan boko wanda ya kosa shi ma ya gama makaranta ya samu zai sata kuɗi ya gina gida shi kuma zai fara ganin ya ga samfur ya ga samfur ɗin gidan da yake so irin yan ƙaryan nan kuma yan takarda me zai fara yi salfi yanzu ya fara sakawa a account ɗin shi da facebook ko yau wasu kuma mata da agaito su kawaye da sauransu shikenan kowa kuma za ta ga ka ina ma a ce wannan shine mijina wata ma wanda za ta an shi lambar wayan mijin kowa ne dinga yin fassara da irin tunanin shi mafahimci wannan duk abu in ya faru kowa zai react ne da irin akwai kullu ina'in billazi fihi yanbahu to da waɗannan munafikan dama suna neman sanadi sai suka samu sanadin da za su bata akan shi malam yace wa wajada al-khabithu aduwullahi ibnu ubayy mutanaffasa wannan dan salulu ya samu abin da yake nema inda zai yi tanaffusi zai dan huce haushi fatanaffasa min karbin nifaqi wal hasad alladhi baina duluki da ka yi numfasa daga annakiyan dattin munafunci da hasada wanda ke tsakankanin kirazan shi faja'ala yastahki al-ifka nan da nan yazo ya kera wannan ƙarya ai kaza ai kaza ai wannan da kuka gani ai kwantanta ne ma ba ga sun sun ta wutare ba ya fara gaya wa mutane yastahki ya fara gaya wa mutane ويستشوي ويستوشي يفار yin gulman magana alwishaya wayushi'u yafara ya ata cikin mutane wayuzi'u yafara wawwatsata wayajma'u wayufariqu wani waje ya fada a dunkule wani waje kuma yayi bayani dalla dalla ba mun ci kaza ba ba kun gani ba ai kaza duk inda ya zauna da duk inda ya tashi wa kana ashabuhu ashabuhu yataqarrabuna bihi ilayhi jama'a shi kuma suna ta neman kusanci zuwa gare shi kowa wanda yake da irin wannan mummunan tunanin irin wannan munafurcin shi ma sai ya zo ya kasa kunne ran ka yade labarin da muka ji ko gaskiya ne duniya da ban mamaki kaza kaza kaza suna ta wannan karerayin da neman fitina malam yace falamma qadimul madina da aka iso garin madina afada ahlul ifki fil hadith sai suka cika zancen suka kai matuka suka yi ta yada shi ya trending kenan za a ce ko labarin ya trending kowa ya ji labarin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sakitun la yatakallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru baya cewa komai yana daga cikin alamar wato mutum mai hankali idan ka ji magana mai ɗaci ko mai wahalan fahimta ko take akwai fitina ko wani bala'i a cikin ta to kada kai saurin tsoma baki har sai ka san mafitarta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kamar yadda ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisi ne sahihi amma mawqufi da yake cewa satakunu fitanun wa hannatu fa alaikum bitu'ada za a shiga cikin zamanin fitintunu da kuma hannat da tuntube iri daban-daban za a yi ta samun matsaloli sai ce fa alaikum bitu'ada ku zama na tsatsu kar ku dinga saurin faɗan magana ko ba da amsa ko mai da martani ko shiga cikin zancen da kutsawa ka zama kana da kana da bi a hankali mafiyan mutane suna da damar abin da suke faɗa amma kaɗan ne za ka yi da damar yin shiru da kai akan masara to manzo Allah sai sallama yin shiru sun mastashara ashabahu fi firaqiha sannan ya nemi shawara akan wasu daga cikin sabban shi ne suke gani akan ko dai ya rabu da wannan matan ne kawai fa ashara alaihi ali radiyallahu anhu an yufarika sayyidina ali sai ya ce to ni na gani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karbure ta kawai ka sallame ta koma gida wan nisa'u siwaha kathir mata wanda ba ita ba suna da yawa wa ya akuda ghairaha yace ka canza ta da wata talwihan yayi magana ne haka a gigice ta bayan fage la tasrihan ba wai karara yace manzo Allah sai sallama sakata ba cewa da yake wan nisa'u siwaha kafi yace manzo Allah ba zai yi ka bari ai ta baka wahala ana saka cikin fitina a sanadiyar mace kwaya ɗaya ba bayan ga mata nan waɗanda suke ba ita ba da yawa wannan magana da ya faɗa ta gadon mashi da rashin fahimta mai zurfi tsakanin shi da aisha za mu zo mu ji a gaban sha malam ya ci gaba da cewa wa ashara alaihi usamatu wa ghayruhu bi imsaki usamatu da wani su kuma suka ce a'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi haka daga zargi ba a yi haka wa Allah yaltafita ila kalamin a'ada cewa karka karka kalli magana abokan gaba abokan husuma ɗan bana lafiya fa aliyun lamma ra'a anna ma qila mashkukun fi ai da sai na ga abinda aka faɗa abu ne na shakka ashara bi tarki shakki war ribati ila yaqini li yatakhallasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-hammi wal gham alladhi lahikahu min kalamin nas sai na da shi a matsayin shi dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tausaya wa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin bakin ciki da damuwa a sanadiyan wannan abu da yazo mai rudawa yaga kawai gara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma kan yaqini shine ya rabu da ita ya koma kan asalin shi saboda bayan dawowa sai ga bata da lafiya daga baya ta gane ashe a sanadiyar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ba ta irin kulawa da ta saba gani daga gare shi sai ta yi ta mamaki sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai anshi wannan shawara ta sayyidina Ali shi kuma wa ashara na'am fa ashara bi hasmin da shi sayyidina Ali yana ganin a warkar da ciwon kawai gaba daya ayi ta ta kai wa usamatu lima alima ko lamma alima hubba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laha wa li aliha shi kuma usama ya san kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma aisha ya san kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa mahaifinta wa alima min iffatiha wa bara'atiha ya kuma san cewa mutum ya kirkice barrantacciya ce bata yi wannan lalatan ba wa hasanatiha kuma tsarkakakkiya ce wa diyanatiha kuma diyanatiha kuma ustaziya ce mai kula da addini ma hiya fauka zalika cewa da kamewarta da darajarta da addininta sun fi karfin ta aukawa wannan matsala wa azamu minhu sama da haka ta fi karfin haka addininta yana sama da haka nagarta tana sama da haka wa arifu wa arafu min karamati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala rabbihi wa manzilatihi indahu kuma yasan darajar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ita abun Allah ubangijinsa wajifa'i yanu da yadda Allah yake kare manzansa annahu la yaj'alu rabbata baiti Allah ba zai sanya uwar uwar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi wa habibatahu minan nisa'i Allah ba zai sanya masoyiyar manzan Allah cikin mata wa binta siddiqihi Allah ba zai sanya yar gidan mafi gasgata manzan Allah ba bil manziratin lati anzala hadihi arbabul ifk Allah ba zai sata irin wannan matsayin da waɗannan shugabannin ƙera ƙaryar suka saka ta Usama yi zulmuta ne cewa wannan matan manzon Allah yana kaunarta yana kaunar mahaifinta mahaifinta dan shine mafi kusancin mutane gare shi kuma Allah yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai nashi mai kyau ne babu yadda zai Allah ya zaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata da a cikin ilimin Allah Allah ya san za ta iya aukawa irin wannan matsala Allah ba zai haka kaga wannan kadai ya yi shi a amsa dan abun takeici shine ‘yan shi'a da suke ƙoƙarin sai sun girbe gaba ɗaya girman mutane da kekewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banda wasu ‘yan kaɗan a ce sahabban shi ba su iya ba ba mutanen kirki ba ne matan shi ba su iya ba mutanen kirki ba ne ansaru da muhajirai duk munafukai ne duk ƙarya suke sai wasu ‘yan ƙwayayi da ba su ba kirga da yatsu ba wannan yana nufin kenan Allah bai zaɓa wa manzan shi waɗannan mutane na kirki ba kenan waɗanda ke wannan magana da za ka zo yanzu shi ka dinga lissafa abokan baban shi ka ce duk mutanen banza ne wani da wani da wani da babanka ke harar su duk ɗin iska ne mutanen banza ne marasa mutunci matan babanka da mahaifiyar shi da kishe ta kaci musu suma duk mutanen banza ne ya zai ji ba zai ji daɗi ba ko da a ce kuma da gaske mutanen banza ne balantana kuma ya zama ƙage ake musu da shari'i da nasa so usama ya yi wannan tunanin sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a karkar bude ta wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akramu ala rabbihi wa azzu alaihi min an yaj'ala tahtahu ra'atan baghiya sannan kuma Allah subhanahu ta'ala darajar manzon Allah a wurinsa da girman manzon Allah a wurinsa Allah ya fi karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama Allah ya zaba mishi mata karuwa baghiya matar da aka dinga nuna mishi ta yana cewa urutiki fil manami an nuna mini ke a bacci an zo mini da ke a lallabe aka bude mala'ika ya ce mana hadhihi imra'atuka fid dunya wal akhirah yanzu koda wani ne a cikin mutumin kirki da muke ganin shi da salaha zai yi kana ji kana gani ya zo ya baka cigiya a karwata Allah wallahi ina so zan ƙara aure ka san mata ta mutu ko kuma ni ina da niyyar yin aure kaza kaza a neman mu wata mata mutum mai kirki sai ka je ka nemo ta wanda aka santa a gari ta dade tana yawon ta zubar ta yi nan ta yi nan ko ta yi taɓa yin cikin shege ko tana shaye-shaye ko ya ƙala ƙata ce ka ce ya zo aure ta kai ma ba za ka yi haka dole za a nemi mishi mutum yadda ake ganin mutum ya kirki ce saboda ta dace da shi at-tayyib wa al-khabisatu lil-khabithina wa at-tayyibatu lit-tayyibi to Allah da ya zaba wa annabinsa mata da kansa kuma ya nuna mishi ta bai yiwa ya zaba mishi matar da take karuwaci bai yiwa haka wannan kada ya yi shi mutane hujja وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة كما أسامة يسنشوا wannan baiwar Allah Aisha radiyallahu anha masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta Allah yana ganin girmanta da darajarta Allah ba zai jarabce ta da irin wannan alfasha ba wahiya ta haka rasuli alhalin tana karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ai akwai abin takeici a ce misali mata tana karkashin kana mutumin kirki a same ta da irin wannan rashin rashin kirki ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله في قلبه da kuma wato wa man qawiyat ma'rifatuhu lillahi wa ma'rifatu rasul wa qadruhu inda Allah fi qalbi wanda sanin da yayi wa Allah subhanahu wataala da sanin da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama girman Allah zai tabbata a zuciyarsa kama kala Abu Ayyuba wa ghayruhu min sadati sahaba kaman yadda a a manyan sahabbai su Abu Ayyub al-Ansari da wasu cikin sahabbai da suka ji magana suka ce subhanaka hadha buhtanun sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan babbar ƙarya ce mai girma abinda yazo a cikin bukhari rajulun min al-amsari aka ce rajulun min al-amsar amma imamu at-tabarani ya ayyana shi da a cikin tafsirinsa cewa abin nan ne abu ayyuba ne da kuma al-Imam al-Wahidi a cikin littafin shi Asbabul Nuzul sun ayyana cewa Abu Ayyub al-Ansari ne hakan ta faru da shi matar shi ta bashi labari yace a ba za a sauraro wannan labari ba labari ne na ƙarya magana banza ce Aisha ta fi karfin ta wannan abu ga shi ko labarin wannan tarihi kuma ga lokaci ya kure mana saboda kusanci zuwa ga magariba za mu saurara sai Allah ya kan darasin gaba insha Allah sai mu karasa wannan kissa sannan mu ji me za mu samu abubuwan da malamin ke karɓar su fa'idoji musamman akwai fawaid na illolin wasu riwayoyi da wasu mas'aloli masu matuƙar muhimmanci da zai fitar karkashin wannan ainihin labari wanda ba sabon labari bane labarin kissar ifku wanda aka yi wa Aisha domin abu ne ya waye gari ya zama mata abin alfahari abin alkhairi tunda Allah ne da kanshi ya ɗauki ɗawainiyar barrantar da ita kamar da Allah ya saukar da ayoyi har guda goma fadinsa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa karshe a cikin suratu an-nur zamu saurara an Allah in Allah ya so sai Allah ya kuma darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh